الحمد لله الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وحرم البغي والظلم والعدوان أحمده سبحانه وأشكره حرم الظلم على نفسه وجعل مصير الظالمين النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله عباد الله حق التقوى أيها المسلمون إنه لا يخفى على كل مسلم ذي لب ما يتعرض له إخواننا في الأقصى إخواننا في فلسطين يحاصرون ويشردون ويجرحون ويقتلون وعلى أصوات الرصاص ينامون إن ناموا وعلى هدم بيوتهم يصبحون ومن الجوع يتألمون ومن انتهاك أعراضهم يتقلبون الدبابات والصواريخ والقنابل موجهة إليهم حين يمسون وحين يصبحون إخواننا في الإيمان يهتفون بنا يصرخون ويستغيثون هل من محب ومغيث إخوة الإيمان إن إنما, إنما يحصل في تلك الديار حرسها الله ورعاها من مأسى وآلام يجب إزالته بكل ما نملك ونقدر وذلك من لوازم الإيمان قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه أحمد ومسلم وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه إخوة الإيمان الواجب على الأمة أن تفيق من غفلتها وتستيقظ من نومها وتنتصر لدينها وأبنائه فإن تعذر النصر فإن تعذر النصر بالمال والنفس فلا أقل من الاهتمام بالأخوة الإيمانية والتألم بآلامها الصادرة من المحبة الصادقة والنصر بأحد أركانها العظيمة وهو الدعاء وخصوصا في مواطن الإجابة قال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم مع الإكثار والابتهال مع الإكثار منه والإلحاه فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما اشتد القتال أخذ في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداءه عن منكبه وكذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب بقوله اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم إخواننا في فلسطين كونوا مع الله يكون لكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واستفرحوا بنصر من الله في يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم واعلموا أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومسلمين مصر البركة من أقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى a wannan yini namu na juma'a yau mana ashirin da takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ƙidan miladiya yau goma sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan khutba za ta nuna taimakekeniya da ‘yan uwanta na addini tsakankaninmu da ‘yan uwanmu mutanen ƙasar Falastin, da kuma addu'a ta hasara da taɗewa, da rugujewa, da balbalin bala'i ga al'umman Yahudu, Allah ka ƙara tsinuwa ga al'umman Yahudu. Mun sani abin da ke faruwa kusan sati ɗaya, irin tashin-tashina da ya ƙara farfaɗowa a wannan yanki na Filistin wanda Yahudu cin shekaru sama da saba'in baya sun yi ta'addanci sun yanki inda suka ga dama a ƙasan Filistin ƙasa mai albarka ƙasan Allah subhanahu wa ta'ala wacce take Allah ya ɗaukaka ta ya girmama ta suka yanki inda suka ga dama duniya ta sa musu hannu akan zalunci da ƙarya a matsayin wainan ne ƙasansu halittacciyar ƙasa tun daga wannan lokaci suna tararrafe har suka farfaɗo daga nan suka fara bas zaluncin su yahudu dama duk wani zalunci da ka gan shi a ban ƙasa idan ka bi salsala za ka ga yahudu suna da hannu a ciki duk wani ta'addanci da ƙetare haddi da zubar da jini da ɓannan dukiya da rashin mutunci to za ka ga yahudu su ne a gaba-gaba to tun daga wannan lokaci yahudu suka buɗe ƙofan zalunci akan mutanen filistin su kashe su kora daga gida su ɗanɗana musu bala'in yunwa da wahala suka hana su saƙas har suka mai da su cikin kaman kacewan ɗan kurkuku wato wanda ake kiran shi gazza wannan yanki na gazza kana iya cewa kurkuku ne a tsakankanin waɗannan ƙasashe da ke rayuwa a wannan wuri domin mutanen gazza ba sa iya shiga ko fita sai da izinin yahudu duk motsin da suka yi akan idan yahudu suke yi za a keta alfarmansu a wulaƙanta matayensu a zubar da jinin ƙananan yaransu a bautar da matasansu da tsofaffinsu sun dai zamo cikin wani irin ƙangi da wahala da ƙaƙanikayi da rashin ƴanci a daidai lokacin da kafiran duniya suke ikirarin wai suna son a ƴantar da ƙasashen duniya kar a samu mulkin mallaka kar a samu bauta amma mutanen aƙafa mutanen ƙasan falasɗin mutanen gaza wato ba su samu wannan yanci ba sai dai suna nan a cikin bauta da ƙasƙanci da walaƙanci ba don komi ba sai saboda imaninsu da Allah da kuma bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun shekara saba'in aka yi musu wannan fin karfi aka zalunce su daga ƙasan yahudu ko kuma ƙasan da yahudu suka yi babakere a cikinta ‘yan koren yahudu ƙasan amerika da ingila da ƙawayenta su kuma suna mara musu baya akan irin wannan zalunci da suke yi sun yi duk irin tattalin da za su yi domin ya zama dai ƙarfi na hannunsu sai dai kuma sun manci ƙololuwan ƙarfi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yau da dabara ta ƙare ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sake mai hudu mara ɗan wani lokaci inda ya ba su lasisi cewa za su yi ɓanna sau biyu a ban ƙasa za su samu mulki da sakewa za su miƙe ƙafa a ban ƙasa amma kuma da ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala zai kakkaɓo su zai walaƙantar da su zai tozarta su zai kuma fallasa su ya kwance musu zani a kasuwa duniya duk sai ta juya musu baya kai har a ƙarshen al'amari ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana batun idan an tashi yaƙi na ƙarshen zamani za a walaƙantar da Yahudu za a kashe Yahudu kisan ƙare dangi har sai ta kai gaba Yahudu yana ɓuya a bayan itatuwa da duwatsu icce da dutse yana kiran musulmi ya ce zo gaba Yahudi a bayana ka kashe shi in ka tsama icce ƙwara ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce iccen da take mara mai hudu baya iccen garqad iccen garqad manzon Allah ce ita ce suke dasawa da yahudu to karshen al'amarin yahudu zai zo kuma Allah subhanahu wataala zai kwace duk wani abin da suke fankama da alfahari da shi zai kuma dawo da shi hannun musulmi to a 'yan kwanakin nan al'amura sun sake zama ɗanyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi luɗufi ga su mutanen Falastin wa'innan al'umman musulmi ‘yan uwanmu masoyanmu Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗansu fasahohi da basira Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da kimiyya da suka yi shirye-shirye mai kyau wanda suka darama al'umman Yahudu. wanda yahudu a tarihi ba ta taɓa tunani ko mafarkin haka ma zai iya yiwuwa ba saboda su a fahimtarsu duk motsin falastinawa akan idansu suke yi saboda irin technology da suka yi amfani da shi suka daddasa motsi ma idan kayi ana iya gani ballantana ka ɗauki wani mataki na aiki amma Allah subhanahu wata'ala ya taimaki 'yan uwanmu musulmi suka shirya wani makirci na yaƙi aka jiran makasan yahudu sai ga yahudu ta fito tana ihu so ɗaya a tarihin yahudu shekara saba'in da suka gabata al'umman yahudu ta fito tana faɗin jama'a muna cikin halin yaƙi ba a taɓa yin wannan lokacin ba sun ɗauki balitsina banzaye ne da aka ba sa jin suna cikin halin yaƙi amma a yanzu fa yahudu tana kururuwa tana faɗin cewa muna cikin yaƙi za mu rama za mu ɗauki fansa za mu yi wane ne za mu yi wane ne abin da aka yi musu ya tsalwantar da dubun dubatan rayukansu ya mai da su ba ya ɓata sha'aninsu ya ɓata al'amarinsu wannan domin ya gazgata mana cewa nasara tana hannun Allah subhanahu wata'ala ne kuma Allah subhanahu wata'ala yana taimakon mu mane da haka ya ƴan uwanmu mutanen Palestine ku ƙara natsuwa da Allah ku zama na Allah sai Allah ya zama naku ku natsu da Allah ku yadda cewa alkawarin Allah yana nan gaskiya ne komin daɗan daɗewa Allah zai taimaki gaskiya kuma zai ɗora gaskiya akan ƙarya maƙaryata kuma dama a sunnan Allah Allah baya ruguza ƙarya lokacin da take ɗanya har sai ta nuna ta bunƙasa ta kafu tana jin cewa babu wanda ya sai girgije ta to daga lokacin nan ne subhanahu wata'ala kuma zai aiko da rundunansa wanda za su girgiza wato wa'annan makaryata ya kuma kayar da su ƙasa Allah ya kunyata su haka muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi al'umman yahudu a cikin wannan lokaci daga nan kuma har tashin alkiyama yayin uwa musulmi mutanen ƙasar Palestine duk da kasance irin wannan nasarar da suke samu to kada fa mu manta cewa suna cikin halin yaƙi ne kar ka manta suna cikin halin yaƙi ne daga igwa-igwa da manya-manyan bama-bamai da shi suke kwana da shi suke tashi ga wanda Allah ya kaddare ya bacci to cikin sautin igwa da manya-manyan bama-bamai sai ke iya yin bacci in Allah ya kaddara zai iya yin bacci ballantana ta ina ma bacci ana harbo igwa ana harbo manya-manyan bama-bamai jiragen yaƙi suna amin wuta akan mai uwa da wabi ba batun yanzu sojoji ake yi ba kawai kan faran hula da mata da maza da asibitoci da duk wani abin da ka sani akwai rayuwa a ciki yanzu haka yahudu suke yin ruwan wuta akan waɗannan abubuwa a ƙasan filastin an yanke musu wuta an maida asibitocinsu sun koma waɗansu miyagun gidajen kurkuku na ƙarƙashin ƙasa saboda mene babu ruwa babu wuta kawai aman wuta ake musu yahudu tana yin abin dama can ga irin bakar kiyayyen da ke tsakankaninmu da su to ballantana kuma yanzu an kai musu hari an keta irin abin da suke gani kamar sun yi tattali Allah ya nuna musu wannan tattalin na ƙarya ne na banza ne da haka yanzu suna yi da wani bakin kulli da wani bakin damuwa da ke cikin zuciyarsu wa ma tafi sudurhum akbar abin da suke boyewa ma yafi wannan nikiya ga al'ummar musulmi to kar mu manta cewa fa suna da buƙatuwan fa mu ci gaba da ba su taimako taimako na ƙauna da soyayya taimako na jin raɗaɗin irin abin da yake samun ɗan ƙomo filistinawa taimako da duk irin daman da Allah ya bamu mafi ƙarancin irin abin da za mu yi mu taimaka ma ƴan ƙomo mutanen falastin shi ne mu yawaita addu'a gare su mu marerece ma Allah ya roƙo musu Allah subhanahu wata'ala ya karfafi digadigansu Allah ya taimake su akan makiyansu makiyan al'umman yahudu Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri da juriya Allah subhanahu wata'ala ya shiga cikin lamarin irin taimakon da muka gani a 'yan kwanakin nan ya Allah ka ninnin kama mutanen Falastin wannan taimakon ya Allah ka aiko da runduna daga gare ka wacce za ta shiga cikin wannan yakin ta taimaka ma 'yan uwan musulmi ya Allah al'umman Yahudu Allah ka ruguza su, Allah ka ɗaiɗaita su, Allah ka jefa musu balbalin bala'i, ya Allah irin yadda kake ruwan azaba ga fajirai a shirare kafirai, ya Allah ka ruwan azaba ga al'umman Yahudu suke cutar da Falasɗinawa. Ya Allah duk wayan da suke da shi Allah ka birkita wannan waya, duk tattalin da suka yi na makamai Allah ka mai da shi ya kashe su. ya Allah ka haɗa su faɗa ya ku ya ku ya Allah ka tsamar da al'umman musulmi daga shararsu da kuma kirshinsu mu sani cewa ya jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka je yaƙin bada yaƙi na farko na addinin musulunci yaƙin da Allah ya kira shi yawmul furqan yawmul taqal jama'an ranar tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ga ya zo da mutane mutum ɗari uku arna sun kai su dubu da wani abu musulmin nan duka-duka kibiya da mashi da takobin da ke cikinsu duk da tare ya wuce guda ashirin ba katarai ko sun yi tattali ne sosai na yaƙi su wayannan ba yaƙi suka fito ba radiyallahu ta'ala anhu sahabbai ba yaƙi suka fito ba sun fito ne su kwaci abin da aka kwace musu a maka amma Allah subhanahu wata'ala ya hukunta yaƙi ya faru tsakankanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga al'amarin nan fa ya ta'azzara ga mutum uku na fuskantar mutum dubu mutum ɗari uku nan ba su da makami ba su da katamamman abinci ba su da garkuwa ba su da kani su kuma waɗancan sun fito a ciye a kyantse sun fito da shirin yaƙi to haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannu ga Allah subhanahu wata'ala addu'a yake yi yana kaskantar da kai ga Allah yana naciya da godo ga Allah subhanahu wata'ala ya Allah waɗannan su ne masu imani a ban ƙasa ya Allah in aka kashe waɗannan ba za a bauta maka ba a ban ƙasa ya Allah ya Allah ka kawo mana taimako daga gare ka ya Allah ka kawo mana agaji da tallafi daga gare ka ya Allah muna neman taimakonka muna neman lutfi daga gare ka ya Allah manzon Allah haka yake addu'a yana addu'an nan har sai da ta kai ga mayafinsa ya faɗi yana addu'an nan irin yadda ya ɗaga hannu yake ma Allah har sai da mayafin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta faɗi ƙasa sayyidina Abubakar ya ɗauko mayafin yana yafa mishi yana ya manzon Allah mahalicci Allah ba zai kunyata ka ba Allah ba zai tozarta ka ba Allah ya saurare ka kuma ya ji abin da ka faɗi ana nan kafin ai haka sai ga mutum ɗari uku nan sun rinjaye mutum dubu da wani abu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yakin ahzab lokacin da kafirai suka yi cincirumbo aka aka yi gayya wurare daban-daban kafirai daga wurare daban-daban a ƙarƙashin jagorancin Yahudu akwai Yahudawa akwai sauran mushrikai ne ƙasashen Larabawa har mutanen makwasanta duk sai da aka gayyato su a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cincirundu a gabayan shi lokaci ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga al'amarin ya fuskanto ya ɗauki irin matakan da zai ɗauka na sababi aka haƙa rami aka yi wane aka yi wane aka rarraba mutane aka ɗauki abin da za a ɗauka na matakai wanda ana fatan in aka yi wannan kyakkyawan tsarin Allah ya tallafa daga nan sai ya raɗe ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara addu'a Allahumma munzil al-kitabi sari' al-hisabi ihzim al-ahzaba Allahumma ansurhum wa zalzilhum haka manzon Allah ya kanana ta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah kai ne ka saukar da littafi kai gaskiya ne kuma littafin ka gaskiya ne ya Allah kai kake gudanar da wannan jiragizai yadda suke kadawa ya Allah kai kake kada su yadda kaga dama duk suna karkashin mulkin ka ne ya Allah ya Allah ka jirgije su ya Allah ka tarwatsa su ya Allah ka raba kawunan wannan rundunan shine inzimil ahzaba ya Allah ka raba kawunan su Allahumma zalzilhum Allah ka rigiza su ka ruda su ka jefa su cikin rudani da ba za su iya fita ba ana nan ana nan kawai sai Allah ya jarce su da sanyi sai wannan ya tashi ce kai ni ba zan iya ba ni dai kun gane gaba wannan ya tashi haka nan suka zanzare suka gudu ورد الله الذين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا da haka Allah subhanahu wataala ya taro kafirai ya ruguza su ya taro tsamakircin su to haka nan muke da bukatun ya'yan uwa musulmi mu fuskanci Allah subhanahu wataala akan al'amarin yahudu da sauran kafiran duniya masu goyon bayansu ni addu'a addu'a ta gaske ko muna tattare irin yadda muka yi yanzu ko muna ɗaiɗaiku a lokutan da muka tashi cikin dare ko lokutan da muka yi wata ibada ko duk wani lokaci da muke jin cewa Allah subhanahu wata'ala yana karɓar addu'a ni addu'a ga al'umman musulmi mutanen ƙasan Falasɗin Allah ya ce muke su Allah ya ƙarfafe su Allah ya tabbatar da dagadigansu Allah ya ba su nasara ya ba mu nasara akan al'umman kafirai yahudu kuma Allah ka tarwatsa su Allah ka daidaita su Allah ka fallasa su Allah ka kunyata su Allah ka yaye musu duk wani ilimi da suke amfani shi Allah ka sa ilimin nan ya zama cutarwa gare su duk wani technology da suke takama da shi Allah ka sanya technology nan ya zama makami ne da zai kashe su ya Allah ka haɗa su da su da ƴan koransu Amerika da Ingila da ƙawayenta ya Allah ka haɗa su faɗa ya koya su Allah ka kubutar da al'umman musulmi daga dukkan sharruwa ya Allah abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ka iya mana abin da muke iya kuma Allah ka taimake mu ya Allah hali da muke ciki na yunwa da fatara da miyata Allah ka yaye mana Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro ya Allah abin da ya dame mu na tsalanke da nafas ya Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah ka tausaya mana Allah ka ɗaukake mana wannan fitintunu Allah ka yaye mana talauci da rashi da kakani kayi ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiratar da mu ka shiratar da zuri'an mu Allah ka jatta mana ƴan matan mu Allah ka tarbiyantar da kananan yaran mu Allah ka albarkaci tsofaffin mu shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka kama hannun su zuwa ga daidai mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu a tafarkin sunna اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب